أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ولو أرادوا الخروج لأعدوا له حبا ولكن كره الله بآسهم فصفقهم وقيل دخلوا مع القاتلين قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يجب ولو أرادوا الخروج da ake munafukan nan suna da niyyar fita ma aka tare da kai da ake munafukan nan suna da niyyar fita fita tare da kai la addu lahu da sun yi tanadi saboda fitar muddata tanadi bizwali ta fuskar neman guzuri wal alati da kayayyakin da ake amfani da su a wajen tafiya walakin sai dai abin da ya faru kari hallahun bi asam Allah ya ke a ce su dinnan sun tashi sun bi ka Allah bai nufi a ce sun bi ka ba lam yurid khurujan Allah bai nufi fitar su ba tare da kai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbada wannan ne yasa ya sa musu kasala kasalahum wa sakkalahum ya sa musu kasala ya sa musu nauyi suke ganin fitan nan kamar rabuwa da rai ne wakila lahu aka ce da su ukurdu ma alqaidin ku zauna tare da wanda suke zaunannu a gida wanda su zuwan yakin ba zai yi daga gare su ba almarra su ne marasa lafiya wani sa'i da mata wasu biyani da yara ƙanana ta ƙabihun lihali wani munanawa ne ga halinsu ko da Allah ya ba ku dama za ku iya fita amma a ce a maimakon ku fita din kun gwammace ku zauna da waɗanda su ba su da damar ai an faɗi wanda da Allah ya baiwa dama ai su ake ga aga yayi amfani da wannan damar ta su Allah ya ba ku damar ku fita amma ku ce ko ba za ku fita ba rigana sai ku je da ko da wanda Allah bai ba damar fita ba ku zauna tare alqa'ilu ar-rasul ko dai manzo ne ya faɗa musu haka aw ba'ruhum li ba'ari ko ko sashen su ne suke faɗa wa sashe aw waswasatu shaytan toko wasafin shaidan ne yake faɗa musu haka ta yi kuma ƙila ɗin wato faɗi ne na daga wajen ubangiji wato mai ma'anar cewa an nufa haka yadda yake faɗa yana ma amurhu za a rada sha'anin ya kula lahu kun fayakun da Allah bai nufa wata tasu ba shi kenan sai aka ce musu wato ku zauna tare da wanda suke zaunannu لو خرجوا فيكم فيكم ما لابوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لو خرجوا فيكم da a ce za su fito tare da ku da a ce za su fito tare da ku ma za ku da ba abin da za su kara muku ba za su kara muku shay'an wani abu ba illa habalan sai bannan da fitowar tasu ba za ta amfane ku da komai ba sai dai ma ta sa ku yi asara nan ko kokari za su yi ta ga cewa sun hada wannan da wannan ko sun faɗi wannan magana da ba za ta ba za ta yi daɗi ba ba inda wato al'umma ta kan gamu da matsala babba irin a cikin da a samu waɗanda abin da aka fuskanta su ba wannan suka fuskanta ba kuma koyaushe ba ma za su iya rike bakin su ba sun ringa surutai kenan a kai cewa ai ma abin da aka fuskanta ba daidai ba ne ko ko cewa ai ma an hada abin da aka fuskanta a ce al'umma ta dushe yaƙi amma a samu wasu a cikin al'ummar su ringa faɗa cewa yau ai an karya al'umma a wajen yaƙi ko ai ba su da tanadin ma da za ta iya wannan yaƙi tun daga farko a ce rundunar ta fara samun karayar zuci yasa duk wannan banna ce da muna nan ku sun fito tare da ku abinda za su kai kenan gare ku bi ta khazilil mu'minina ta fuskar tabar da mummuni su ringa nuna musu cewa ba fa za su iya yakin nan ba kuma yadda ake bukatar a ga sun taimaka ko kaka su janye jiki suke wala aura'u khilalakum da sun yi gaggawa a cikinku asra'u da sun yi gaggawa a cikinku bainaku a cikin ku bilmashi bin nabimati da tafiya da annamimanci su dau magana wannan su kai wajen wannan su dau magana wannan su kai wajen wannan dan kokarin ya zamo an samu rikici an samu fitina ta cikin gida awul hazimati ko ko da neman su ga kare yakin ku ya buguna kumul fitinata suna neman fitina gare ku ya luguna da kumul fitinata suna neman fitina gare ku bi ilqa'il khilafi wal adawati wal ru'bi tarka jefa sabani tsakanin ku a maimakon a ce kanku a haɗe yake ta fuskar jefa gaba tsakanin ku ta fuskar jefa tsoro a cikin zukatan ku wa fi kun sama'una lahu wanda ko lalle a cikin ku za a samu wanda za su saurare su za a samu waɗanda za su saurare su haƙi wanda suke zuwa da irin wannan gaba ɗaya a ce an kau da kai daga gare su amma shi mutum wani wata irin halitta ce wani ko kaka aka zo masa ba da labari ko menene so yake sai ya ji da abin da za a faɗa cewa zai shi sai ya ji a yi babu shi a yi ba daidai ba ne ba kowa ba ne yake tunanin cewa to ai abin da bai dace a ji ba kyansa gaba ɗaya a ƙaurace wa jin nasa kuma duk abin da ka je ko ba kai ka faɗa ba in mummuna ne a yanda ake faɗa da kai da wanda ya faɗa dukunta kun zamo ɗaya wasa aka sun an sama ilkabihi ka saunin lisani anin nurgibe sai naka inda sama ilkabihi sharikul liqa'ihi fantabi kai kokari ka kare kunnunka daga jin mummunan magana duk maganar da bata dace ba kar ka ɗauka ai wani ne ya faɗa ba kai ka faɗa ba to me ya laifin ka ka bakin ka aka je a to me yasa ka saurara da me yasa ka saurara sai naka inda sama'il kabi domin idan ka tsaya a ka ji zargi tare kulli ka'ili ka yi daidai da wanda ya faɗa ka ji magana da take ta zargi ce to da kai da wanda ya faɗa to kun yi tarayya fanta bi ka gane ko inda maulan mu a shugaban mu sai na kabu mu zuhairin yake faɗa sahabin manzo mai ba na su'ab yake cewa fasabi uzanni sharikul lahu wa mudimul maqul kal akil maqalatu su'i la ahliha asra'u min munhadirin sa'il wa madda an-nas ila zammihi zammuhu bil haqqi wa bil batil maqalatu fasabi uzanni sharikul lahu wanda yake jin magana wadda bata dace ba to da shi ake faɗar magana da shi ake faɗar maganar an ya tabbata bata dace ba yi abin da yake wajibi a kan sai zari jikinsa kan mahaifi suna jin abin da suke faɗa su ba a kabulin ji na karba min ruwa fa'il musulmi daga wanda suke rauna na a cikin musulmi au fikum nan mamuna ko a cikin a cikin ku akwai annamimai yasma'una hadisakum suna jin maganar da kuke yi bin naqal ila al-bari dan su kai gaba sai hasulu bihil fasad da irin wannan banna ke faruwa wallahu alimun bizalim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne da waɗanda suke azzalimai bihim masani ne da su waɗanda ke war zahiri mauri al-murma na za ta wala alimun bihim sai aka kawo suna zahiri na a nuna wata sifa suke da ita wadda shine zalunci lakadi Lakajib ta gawul fitinata, munafikan nan sun dade suna ta neman ya za a yi siga sun su kurkuta lamarin kayan Rasulallah. Sun ne su ta kokari su ga ya za a yi su su kurkuta lamarin ka. Laka gare ka fita da Amurka su ga sun yi ɗaiɗai da lamarin ka. Wata birki a Afirka a ce su samu jama'ar da suke tare da kai sahabbanka a ce sun watse daga gare ka min kabul da dadewa da dadewa wannan abin suka sa a gaba kabla ka zo tabo kafin yakin tabo ka din awwala ma qadimta almadinata tun farkon zuwan madina tambihu alaki da mai adawake wannan bayani na a ƙara faɗakarwa ne akan cewa munafukan nan sun dade da gaba da musulmi wa qallabu lakal sun dade da gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam sun ta jujjuya lamura gare ka a jarar fikira sun yi ta tunani zurfin tunani fi kai duka a cikin wani tsari za su bi ya zamo sun yi makirci ga lamarinka wani tsari za su bi na a ce sun rusa lamarinka wa ibdali dinika ya zama sun bata addininka bihiyali da dabaru iri daban-daban ya dole sharhuwa in an ce za a kawo ta magana sai ta tsawo hatta ja alhaku hadde a ƙarshe suna cikin wannan hali sai ga gaskiya ta tabbata a matsayinta na gaskiya annasrul ilahi taimako na Allah ya zo gare ka wa zahara amrullah lamarin Allah ya bayyana dinuhu addinin Allah ya bayyana wa hum karihun alhali ba inda za su yi ba sa so amma dai ba inda za su yi ne lahu suna masu ƙi gare shi fada halu fihi zahira shi yasa dole suka bayyana sun shiga amma a zuci ba su shiga ba a zahiri ne yake sun shiga amma a zuci ba su shiga ba sun mashara sannan ya haɗu fi tasirin fara'in a cikin rarrabe abubuwan da suka yi na kunya na wanda yake na kunya ta su fakala ya ce ومنهم من يقول لي ولا تبتلني على الفتنة سببوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين wani su mai kul ana samu a cikin munafukai wanda yake zuwa gare ka ya ce ya kula kai ke cewa da kai tsi zalli wai abin da yake so kai masa izini fit korodi a cikin ya zauna ba sai ya je yakin nan ba yana so a ba shi damar ya zauna ba sai ya je yakin nan ba wala taftin ne ka a hada shi da abin da ya fi karfinsa abin da zai zamo jarraba ce babba a gare shi la tu kitsini fil fitinati kaka jefa ni a cikin fitina ai da siyani bil muhalafati kaka jefa ni a cikin sabawa da a cikin sabo ta fuskar barin umarninka wa fihi ish'ar wannan ya nuna sanarwa a cikin sa akwai sanarwa da annahu cewa wannan munafikin la mahalata mutahallifun ba inda za shi a kowane hali a ko an masa izinin ya zauna ko ba a yi masa izinin ba uzina lahu amla daidai an masa izinin ya zauna ko ba a yi masa ba aula ta finni ko abin da ake nufi kakka haɗa ni da babbar rigima biyar ya imali ta fuskar na fitar zuciya ta za ta tozarta wa iyali iyali na ma za su tozarta izla kafila lahum ba'di wai dan in ya fita wajen yakin ba wanda zai kula masa da dukiyar ba wanda zai kula masa da iyalin ba wanda zai rene shi su bayan fitarsa au la taftinni bi nisa'ir rumi ko ko abin da ake nufi kakkare muka hada ni da babban rigima dan in na ga matan rum ba zan iya hakuri ba sai ma ruya saboda abin da aka rawaito wannan wannan zalfil jadd ibn qais cewa ta su kada cikin jadd ibn qais قال له النبي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لشيء هلك بجلال بن العصر فكازوا ومتفياك بدروما واسوني بن العصر فقال سيجد بن قيس يتي إني مغرب بالنساء شيوي مثنن شعور ماتان وشاي رأيت نساء بن العصر الله أصير عنهن ina jin tsoron wai in ya ga matan rumawa ba zai iya haƙuri ba daga gare su fa'abtatin shi yasa sai ya fitinu قال تعالى سيبن سبحانه وتعالى شيء على نعم sai jiddu da gaisin da babba ne a cikin mutan madina amma kuma babban laifinsa ma ba irin ruwa mai ruwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar da kabilar sautar yace wai shugaban sai suka ce jiddu ibn gaisin sai dai fa marwaje ne manzo Allah ya ce yo akwai ciwon da yake ya kai kamar ruwa ai duk wani ciwo duk wata lalacewa bayan ruwa ta ci shi yasa shugaban ku bara'un ma'rur wallahi da sai da ku bara'un ma'rur eh ta'ala ta'ala ubangiji ya ce ala fil fitnati sakadu na'am hakika sun wada a cikin babban rigima sai da suke cewa kada a yi musu kada a bi da su yadda za su fada cikin rigima yo ai wannan maganganun da suke shine ma fada su babban rigima bitta hallufi da barin fita yaki tare da kai ya rasulullah wa inna jahannama haqiqa wata jahannam la muhidatun bil kafirin kewaye take da kafirai la mahisa lahum anha ba su da makubuta daga gare ta ba su da wata mafita daga wutan nan lalle sai sun shige ta wato in ta sai ka in ta suka har Allah ya kaddara abu mai kyau ya same ka kai ba a riga zawatika a cikin sashen fitar ka yaki a cikin wani fita yaki da kai sai ya zama ka samu abin da ake nema ka nasarin kama Allah ya taimake ka a kan abokan gabarka wa ganimatin ko ka samu ganima ribar yaki ta tsohon to wannan abin da ya same ka sai zabo ya jefa su a cikin hali mummuna na bakin ciki bakin ciki suke da duk wani abu mai kyau da zai same ka lifar da dawo ce saboda tsananin gabar da suke da ita gare ka wa ga yake hasadi da matukar hasada su da su muktafina da ta halufi an ka ba wai kawai sun wadatu da cewa ai ba su bi ka yaƙi ba ba wai sun wadatu da haka ba bar ya tsohon ma ya tsoroka bari duk abin da zai faranta ma rai to yana muna na musu su duk abin da zai sa kai farin ciki to baki ciki suke da shi waya tsoron ma ya tsoroka duk abin da zai taba ka kuma faranta musu rai yake wayan da sai ka musibatun idan musiba ta same ka shiddatun tsanani wa hazimatun ko kare a kawai mai irin yadda da da farko ya afko ga musulmi a ranar yakin odu ya kulu sai a ji suna cewa kada hasuna amrana ai daman sun shiga taitayen su tintini daman gudun irin wannan ne ba su yadda sun bi ka ba a bilhazmi ta fuskar yin abin yin da kiyayewa ina ta alamna wai da suka bin ka ya hamaduna ra'ayan suna gode wa fahimtar su fi adamin hururi ma'ak na cewa da ya zama ba su zo tare da kai ba su je yakin tare da kai ba min kabul wai tun kafin wannan musibar gabla hazihi musibati tun kafin sabuwar wannan ko wannan musibar gare ka wai tawallu sai su juya min mutahadda fihim bizalika daga gurin da suke fadar haka min mutahadda fihim bizalika sunan zarafi ne na makani wanda yake ya zo daga filin da yake ya haura harafi uku shi yasa zai zo da sigar sunan mafole ko to wahun farihun alhali suna masu farin ciki bita hallufi da cewa ba su fita yakin tare da kai ba wani ma a sabaka suna farin ciki kuma da abin da ya same ka kullum mutahaddasi mutahaddasi ويتولى من متحدثهم بذلك كله أن يسعى بك أن ما بقول
إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له شنو رسول لن يصيبنا mu mun gaskata mun yadda da cewa bayan da za a wani abu ya same mu illa ma ka taɓa Allah lana sai abin da Allah ya kaddara zai same mu shi yasa idan mun je yaƙi ba mu sami yadda muke so ba mun san daman haka Allah ya kaddara an ga Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisi ingantacce yace mamakin mu muke mummuni wata irin halitta ce mai ban mamaki domin tun lamarin sa alheri ne saboda duk abin da ya same shi komawa yake ga Allah idan abin da ba a son ya same shi sai ya haƙuri sai wannan abin ya zama alheri gare shi Allah ya faɗa ba shirin sabirina idan kuma abin da ake so ne ya same shi sai ya koma ga Allah ya gode masa Allah ko ya faɗa daman an gode masa kari yake shi yasa ko me ya samu mumuni sai mumuni ya zama riba ke ci shi yasa da abin da ya samu mutum in ya riko da imaninsa to ya ci riba kada wani abu ya taɓa mutum ya bar wannan abin duk tsananinsa ya girgiza imaninsa idan abin da ake so ne kadda ya dube shi cewa yau aishi ya kai wani matsayi a yi aiki ma da tsarin imani ko koyarwar imani a sai ko na baya amma shi ya kai wani matsayi wal iyazu billahi wannan abin ya zama masa sai shari babba a sannan an ya dawo ya aiki da imani koyarwar imani a game da abin hakan nan ma idan abin da ba a so ne ya same shi ya koma ga Allah ya dubo cewa ba wani abin da zai faru ga bawa sai Allah ya kaddara wanda duk ya koma ga Allah ya haƙuri to ai Allah ya faɗa wa bashirin sabirin Allah zai ne ba sabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun mun san ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana isabatahu cewa zai same mu fil lawhil mahfuz tun a lawhil mahfuz wala radda li qara'i ba wanda ya sako ya bayar da abin da Allah ya hukunta Allah ya hukunta abu cewa sai ya abu to ba wanda ya isa ya juyar da wannan abu dole sai ya abu huwa maulana ubangiji shine mai dubincin baki ɗaya lamuran na suruna shine mai taimaka mana wa mutawalli umurina majibincin lamuran ya tsalufi abidihi ma ya sha Allah yana aikata abin da duk ya nufa a cikin bayansa wa alallahi fale tawakkalul mu'minu lalle ne akan mummune a kome nasu su komo su dogara ga Allah la ala gairihi kaste za su dogara ga wani abu daban ba Allah ba subhanahu wa ta'ala قل هل توفقون بنا إلا أجل الحسنين والأمر توفقكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل تريد هل تلبسون بنا to mu aiki abin da kuke sauraro ya afku gare mu ba wani abu ba ne matan ta ziro na an yaƙa ba abin da kuke sauraro ya afku gare mu bina da mu illa idan sun sai dai ɗaya daga cikin abubuwa biyu wanda kowanne a cikinsu mai kyau ne kowanne a cikin ya afku mai kyau ne gare mu domin za mu karɓa da abin da Allah ya kaddara wa bawa in bawa ya karɓa da duban cewa Allah ne ya kaddara masa ya yadda da shi to ai abin ya koma alheri gare shi ya ayu harari bi ahkamina la budda an tahmada uqubar rira fawwar ilaina wa mustasliman faratul uzma liman fawwara ko dai mai nasara akan abokan gaba mun yi nasara akan abokan gaba ai abu ne mai kyau gare mu ko kuma a ce a yakin ma gaba ɗaya kashe ma mun yi shahada to yin shahada ma ai abu ne mai kyau eh ai abu ne mai kyau wannan hannu na tarabbasu bikum amma mu abin da muke sauraro gare ku kowanne ya same ku abu ne mummuna gare ku an yi siba kuma Allah ya zalimin indihim abu na farko ko dai Allah da kansa ya aiko muku da azab mai kare a cikin sama a aiko muku da wata tsawa daga sama aw bi aidina ko kuma Allah ya ba mu izini mu yake ku kuma ya taimake mu akan ku bi an yansurana Allah ya taimake mu wa naqatu lakum alal kufri ya zamo mu kashe ku kuna kafirai wanda duk abin da ya same ku ɗaya daga cikin wannan abu ne mummuna gare ku in haka aiko muku da azabar daga sama ai kun gama lalacewa in kuma ma ka ba mu izini cewa mu yaƙe ku muka gama da ku ai shi ma din dai kun lalata fatarabbasu shi ya samu da ku a tsaya saurara kowa ya saurara ku saurari aiki mata amrina karshen lamarinmu ina ma kuma tare da su mu ma za mu saurari karshen lamarinku aiki mata amrikun karshen lamarinku kul
ولم تجدوا قوما لو كان لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين kul tare da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tibu ku ciyar fi sabilillah dan neman a kan tafarkin Allah taimakawa addinin Allah ɗau'an ko kurku aukara ko dole insha'u wannan insha'i ne ma'ana wahabar ma'anarsa labari an haɗa cewa insha'i yakan zo a matsayin labari kamar yadda labari yakan zo a matsayin insha'i yana mai matul ma'ani yake faɗa sun ma mauki al-insha'i kar ya kawo habaru littafa'uli wal hirsi aw bi aka ce za ta ammali to anan ciyarwarku ko kun yi ne da son kanku ko ko ma kun yi ne don ya zama dole in kuna jin tsoron in ba ku ciyar din ba za a tumce ku da munafunci to dai ku sani ciyarwar taku a banza take lan yi takabbala minku don ku Allah ba zai karba ba daga gare ku ma an faktuhu Allah ba zai karba abin da kuka ciyar ba raddun li jaddibin kais wannan raddi ne da jaddibin kaisin da yake ta kawo hanzari wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake faɗa yake cewa wa nuka bi mali bara ni zan taimake ka da dukiyata amma ni a jali ne ya ta ce ina yi ko ka ba din wannan ba da dukiyar taka ba za ta amfane ka ba wal ayatu wannan ayar ammatul li amsali ta hada duk ire-irensa akwai so da yawa wanda aikin alheri zai tashi a cikin musulmi amma su ba su suke ba sai dai don tsoron ka a zo ana zagin su ko ana cewa ba sa son su taimaka ga shi Allah ya hore musu wannan ne yake sa su rintsa ido su taimaka ba tare da sun so ba eh ba tare da sun so ba to irin wa'annan su ma sun shiga cikin wannan a koyaushe kuma a ko'ina ba magana ce da yake an yi ta ta kare ba magana ce da tana nan yadda take ajiya har yau tana nan kuma har gobe tana nan innakum kuntum qawman fasiqin hakika ku kan dinnan mutane ne waɗanda suke kangararru ta'alilu kawo dalili ne na rashin karɓar ciyarwar tasu wa ma ba da hu abinda za a faɗa nan gaba kuwa wa ma mana hu bayanin wata ƙarerun lahu bayani ne da ƙara tabbatarwa gare shi shi yasa tsakanin jimlar da ta gabata lan yi takabbala minkum da innakum kuntum qawman fasidina wa ko akwai shibhu kamalin ittisali saboda ita ta biyan kamar ta zo ne daga tambaya dan ba da amsar tambayar da ta zo daga ta farkon kamar ah to me yasa ba za a karba ba aka ce saboda kangararru ne saboda kangararru ne shi ya sa ba wa kiyaye kangarewa ta kowane bangare ko dan ba komai don ya zama ayyukansa na kirki suna samun karbuwa wajen Allah ta yi ka ringa hanyar kai bara ka kangare ta nan amma ta nan bara ka yi to kangarewa ta ka ta inda kake ganin bara ka kangaren sai ya hana a karɓar aikin naka mata inda kake ganin to bara ka yi kirki yanzu a tsaya ba Allah a tsaya ba Allah udhulu fi salmi kafa to وما منعه أن تقبل منه نفقاته إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعه ba abin da ya hana su wayannan munafikan an tukubala minhum nafaqatu ba abin da ya hana a karbe ciyarwarsu daga gare su me abin da yasa aka ce duk ma ciyarwar da za su yi Allah ba zai karba ba abu ɗaya ne wanda nan ka faru billahi bi rasuli shine cewa su kam a zuci sun kafirce da Allah sun kafirce da manzo sallallahu alaihi wasallam ciyarwar da suke yi ba wai suna yi bane don imani da Allah ko don imani da manzo sallallahu alaihi wasallam wala ya tuna salata ba sa aikata sallah illa hum kusala sai ko suna masu kasala zuwa gare ta tafi komai durin gare su sallah da mummuni na hakika yake nishadin aikatawa da mummuni na hakika ba abin da za a ce ya ji jikinsa yana nishadi zuciyarsa tana annashuwa irin sallah wa halkutu nafsin ko halkutu ruhin kassalati wa haltara misalin lidore aw siyamin liman safa inna maula bashir ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake fada wala yunfiquna yasa bawa shi da kansa ya iya auna kansa ya dubi ya matsayinsa yake da sallah ya matsayinsa yake da sallah mumini dai na hakika babban abin sha'awarsa a ce ya tsaya yana sallah wanda a wannan wakacin ne yake samun halin da ya fi koyaushe kusaci da Allah a karabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusacin halin bawa da Allah shine san da yake cikin sujada amma mutum yana da wani imani a samu kuma da abin da ya fi masa nauyi irin sallah ko irin yana sau da yawa ma a yanzu shaidan yakan rudu wasu sanda ake cikin sallah ba ake cikin wani abu na tsari sai kan sannan shaidan zai ce ba za su yi wani abu can da ba wai don su nuna su ai suna da wani matsayi daban ana sallah za ka ga suna su zikiri suke kai ana sallah ko ana zikirin juma'a wanda yake mai tsari amma su ba za su iya wannan ba saboda bin rudin shaidan da ma abinda ke kawo irin wannan illa bin rudin shaidan a ambata allah abu ne mai kyau ba za a samu fatahi ba ba sai an tsaya an dage ga zikirin nan amma kome da tsari da kuma wakacinsa kome da tsari da wakacinsa ana sallan magarba kuma a ga mutum yana da awashi na Allah ne wai a sannan ne yake ƙara dagewa wajen zikiri ina a dariƙa tijjaniya ake faɗa yadda za a ga shawun da tsifi ya kawo ko a yago ta turfarida ya ƙara bayani dogo a turatul harida ya ce wajen zikirin juma'a kaddan dariƙa ya da magarba ta yi ya ce wai sannan zai ci gaba da zikirin juma'a magarba tana yi lokacin zikirin juma'a ya kare a tashi a yi sallar juma'a an asar lokacin magarba na yi lokacin zikirin juma'a ya kare a tashi a yi sallar magarba ka a ce sai an wani zumu'i ko wani abu eh, a tashi a yi sallar magarba shi ne ma alama cewa an yi zikirin da Allah ya karba amma a ce wai sannan ne kuma wai aka fi dagewa a wajen zikirin a yi ba tsari ba ne an fita daga tsari to wala wala yunfiquna ba su ciyarwa illa wa mukarihun sai duk alhali ba su son ciyarwa ba sa ciyarwa sai bisa wato zuciyarsu ba ta kwanta da ciyarwa ba ne suke dai ala dole kamar matsa musu ake annafakata suna kin ciyarwa da annahum ya'udduna magarab da yadda za a faɗa nan gaba yanzu suke duk abin da suka ciyar dan Allah kamar wata asara ce aka dora musu ba gani suke wata babban riba ba kuma na hakika duk abin da ya bayar da dan Allah gani yake wannan ne ya samu babban riba zai salaka min malika illa ma akalta fa ablaita au ta saddakata fa ablaita ba abin da kake da shi na dukiyarka hakika in ba abin da kai ka ci ba ko kuma ka bayar sadaka Allah sai ya kyale bawa ya ta taurawa ya ta taurawa da an ce a kawo hankalinsa ya tashi mutanen nan ban basu ba ba za su kyale ba ba mu basu ba dan Allah ba ba dan Allah ba dan ba za a kyale shi ba shi yasa ake bayarwa to ina amfanin irin wannan shi yasa aka ce ana za a karɓi ciyarwar irin wayannan ba wa falatu jibka لا تهلك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كارهون falatu jibka amalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kai da duk wani musulmi domin wannan ba wai magana ce ta da ake da manzo ka duk kuma wanda yake nan da shi ake shi yasa nan an kawo lamirin muhadabi ne amma ana nufin umumi wal asru fil hidabi lil muayyani wa tarku fi lil umumi al bayyin to anan ba wai na muayyani bane a ko ina kake kai musulmi dan kaga munafikai Allah ya ba su dukiya ta gani ta faɗa. Allah ya ba su ‘ya'ya ga ‘ya'ya na rututu. To kada wannan ya ɗauke ma idanu kan wannan ya ƙayatar da kai. La ta hasin amana alaihim. Kakka ga kyan ni'imomin da Allah yake musu. Fa hayyasta da rajin. A ni'imar da Allah yake musu, ane musu shigo-shigo ba zurfi. Ko shekafirai da munafukai gani suke abinda aka ba su na duniya na fuskar dukiya ko ‘ya'ya wai don wani matsayi ne da suke da shi wajen Allah shi yasa na Allah yake faɗar haka falatu yi ka malum wala auladu yake faɗa musulmi cewa kada dukiyar da kaga an ba su ko da kaga an ba su su ruɗe ka ka ɗauka don suna da wani matsayi ne wajen Allah a wata sura kuma inda zai zo nan suratu saba'in wa qalu na ubangiji yake faɗa mana wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bi mu'azzabina wai suna tikkaho cewa to tun anan duniya ma wa aka ba dukiya ba su ba wa aka ba ƴaƴa da yawa ba su ba shi yasa ko lahiran ma aka je yanda duniyar ta yi musu kyau haka can ma za ta yi musu kyau aka ce ba haka abin yake ba wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan ai yawan dukiyar da aka ba ku ko yayin da aka ba ku ba yana nuna kuna da wani matsayi a wajen Allah ba wanda ya mori dukiyarsa shine wanda yake mummuni wanda ya aiki na kirki da dukiyar tasa wanda ya mori ‘ya'yansa shine wanda yake mummuni ya tsaya ya tsora su musu tafarkin imani to wannan shine ya mori ‘ya'yansa inna ma yuridullah ubangiji nufinsa li yu'azziba ya yi musu azaba an yu'azziba ya musu azaba biha da dukiyoyin nan da kuma ‘ya'ya fil hayatid duniya a rayuwar duniya bima yalqauna saboda abin da suke gamma da shi bi jam'iha wajen tara ta wa hibziha da kuma kiyaye kiyaye ta min almata'il daga wahalce wahalce zai sa mutum yana kwance a gado amma ya kasa bacci ga gadon da ya kai inda ya kai wajen nemantuwa ya ɗauko wasu account yana dubawa ya shirin nan ne ya suke ne ne ya tafiyarsu ko account ɗin bankin nan ya yake ne kuwa ya yake ne ya kasa kwanciya wani yana kwanci akan tabarma amma bacci ya ɗore shi ba wannan rigimar a gabansa ya zan wannan ba an haɗa shi da wahala ba in ina jin daɗi a gare shi wa ma yaro na fiyar da kuma abin da suke gani a ciki na daga musibu watan saga an fuso rayukansu ta haru tana fita wahum kari hona alhali ba sa su ba sa son haka fayu azibuhun fil ahirati ya nemi su azaba a lahira a shaddal azabi mafi tsananin azaba kala farudin farudin razi ya faɗa alhawa sulhamsu gabobin nan biyar na mutum idanu kunne baki hanci hannu ma'ilatu ila duniya koyaushe karkatar su duniya bai zasta garkat fiha idan aka ba su dama suka sami sakin jiki a cikin duniya ido ya zama duk abin da ya hanga cewa za a yi tun kallima kalliman waye isa ya hana ka waye sai a hana ka ko abin nasa ne wanda ya cancanci ya kalla ko wanda bai cancanci ya kalla ba irin yadda umar ibn abi rabi'a ta yake faɗa cewa wa kamalin ainihi min shay'i ghairihi idza raha nahwal jamratil biyu kaduma yawa mutanen da suke zama kallon mata matan da ba nasu ba su cika idanunsu daga kallon wannan matan sanda matan suke tafiya wajen jefa wanda wanda to kaga sai zamo idanun ba a kare ba an ba idanun dama duk abin da suke so su duba wanda an bude tafarkin halaka wa kunta iza arsalta darfaka rahidan likalbika yawman asabat kal manazir ra'ayta allazi la kunta la kullahu anta qadirun alayhi wala an ba'ari anta sabiru nisan da ka saki idanunka wai dan zuciyarka ta samu wani abu to ta ka jefa kanka a cikin wata wahala babba nan ko za ka ga abin da ya fi ƙarfinka gaba ɗaya yadda kake so da shi ba zai samu ba kuma kai ka ce ba za ka iya haƙura daga gare shi gaba ɗaya ba wai ko kallon ne ma ba za a yi ko da ba a sami yadda ake so ba to ba za a kalla to haka nan baki aka sake shi ya zama zai ta faɗa ko harshe da ke cikin bakin zai ɗanɗana kome daidai ko ba daidai ba ko kunne aka sakan masa ko hannaye aka sakan musu to duk in aka samu irin wannan ya zama kafofin nan sun samu cikakken istigiraki a cikin duniya in sarrafa insanu da kulliyatihi ilaiha sai bawa gaba ɗaya ya juya zuwa ga duniya fayuhurama zikiran lahi sai a hana shi ambatan Allah ko zai ambaci Allah daɗin da ake samu a ambatan Allah shi ba zai samu ba ta bi ta ambatan Allah amma saboda wannan hali da yake ciki daɗin da ake samu a ambatan Allah shi ba zai samu ba masu ambatan Allah na hakika wani babban abu suke samu a ciki yadda Allah yake faɗa a ladin zikirin lahi tadma'innul qulub wani yana ambatan Allah sai zamo da ya mata Allah ya fi a ce ka ba shi miliyan ya fi a ce ka ba shi biliyan a sannan abin da yake ji da ambatan nan na Allah ta barak da Allah to su irin wannan masu wannan hali ko kaɗan irin wannan baya tare da su suna ambatan Allah zuciyar tana wani waje wata hasulu fi kalbihi kaswatu sai zama ke kasa ta afko a zuciya wa kullama kana al-mal wal jahu aksara koyaushe dukiyar mutum da alfarmar da yake da ita isar da yake da ita a duniya ta zamo ta karu kana tilkal kasoto a gawa wannan ke kasa zuciyar sai ta fi karfi sai ta fi karfi ya sa da bai da komai sai a yi masa wazi dan nan ya karba amma shi wannan a nemi sa'azin ma ko zuciyar ta nemi ta karkato sai kuma ta dawo ta ce kabba a raba ka da abin da yake hannunka ba ka jin ma cewa ake ka baya to ka bayar ka koma kamar su an rabu da su duk wa duk abin da suke don ka koma kamar su ne eh ta ganin cewa duk abin da ake faɗa masa na gaskiya wai so ake wai ya dawo ai talaka ya dawo kai ka baka kamar mai faɗa fa yusaddibu zawala hubbillahi wa hubbil ahirati min alqalbi wannan sai ya sabauta wa bawa gushewar san Allah da san lahira daga zuciyarsa saka annahu indal mauti shi yasa wakacin da mutuwa za ta saukan masa yanta jilumin bustanin ila sijin za a ɗauke shi ne daga wani katon lambu na gani na fada ya zuwa wani mummunan kurkuku sai a zuru huzun wannan sai sa bakin cikin sai girmama ko kurbatu da damuwarsa wa inda hashri azum sun sannan ma da dama dama abin da zai gani yayin tashi alkiyama abin ya fi girma ma daga abin da ya gani yayin mutuwa ولو ترى إذ الظالمون في جمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما هلكناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ويعرفون بالله ويعرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون وعرفنا بالله za su taimako rantsa-rantsa da Allah munafiƙan nan sai su taimako rantsuwa da Allah innahum laminkum cewa ai tafiyar su ɗaya da ku tare suke da ku ai muminuna cewa ai su ma mummune ne wa ma hum minkum alhali su ba tare suke da ku ba su ba mummune bane ku kan mummune ne amma su ba mummune bane walakin nan kaumin ya farko sai dai abin da yake damun su mutane ne matsorata mutane ne matsorata ya hafu na an tafa adobe mun kalmi shirikina suna jin tsoron kakko aikata musu irin yadda ake da mushrikai sai ya halifuna wannan yake jawowa suke yin rantsuwa ta kiyata don su kare kansu lauya jiduna lauji nuna maljan da a ce za su sami wata mafaka mutaka wata madogara yalja'una ilaihi da za su fake zuwa gare shi min hisnin kamar wani gari birni aw qal'atin ko kuma wani gida da ke kan dutse aw magaratin ko wasu kwazazzabo ko wato ko koguna inda za su shiga fi alalil jibali kogo da ke gefen duwar wasu au muddahala ko wata makoya moriya gurin ya tsaro da za su shiga fayin da su na fi su boya a ciki ya zama ba a gansu ba lawan lawalai da sun gaggawa tafiya zuwa gare shi sun juya sun koma gare shi in kalabu da sun juya zuwa gare shi a kabalo ita walla tana cikin kalma da take daga rindu rindu walla ya fuskanto walla ya juya da baya shi yasa ya fassara da dabbe in kalabu ko da sun juya a akabalu ko da sun fuskanci wannan abu da sun fuskanta wa hum yajma'un alhali suna gaggawa yusri'una fi dukhulihi suna gaggawa shiga wal insirafi ankum da juyawa daga gare ku sura'an la yarudduhu shay'un a tafiya a gaggawa da ba abin da zai komo da shi gaggawa da ba abin da zai tsaye da wannan gaggawa kalfar siljam kamar doki mai tarna yanda in ma ka tare shi sai dai daga kafafu ya bige kai gaba inda ya sa a gaba yanda ya sa nan yi domin hu wa minhum a cikin munafikan nan akwai man yalmizuka wanda yake aibata ka ya ɗebo ka yake aibata ka fi kasmin sadaka a game da raba sadaka su abinda suke so duk sanda aka samu a basu in dai za a basu to za a zauna lafiya amma in ba a basu ba to an shiga uku da su ka zulhuwaisira kamar zulhuwaisira ra'asul hawariji wanda yake jagorar kangararru fainu min ha wato buhari ya fitar a hadisi a abu jabir sai nasa daga abi sa'id al-khudri Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rabo sai zulhuwaisira ya zo shi zulhuwaisira mutum ne daga banu tamimi sai zulhuwaisira ya ce da manzo idil kai adalci fakal manzo Allah ya ce da shi wai laka man yadalu zalima adal kai tanka wa zai adalci idan ni ban adalci ba ba nazala sai wannan a ta sauka wa minhum man yalmizu ka fi sadaqati fainu minha idan aka ba su daga sadakar raro shi kenan an toshe bakin su sai su yadda inda za a ba su ba komai wa illa min domin ha idan ko ba za a ba su ba daga gare ta izahun ya sadun to fa kenan an shiga rigima da su sun koma cikin fushi bayanun ligati sharafihim wannan bayani ne ga matukar kwaɗayin su wa adam insafi da rashin adalcin su fi adam lidayin in ba a ba su ba la ta'ammaluna hal zalika hal zaka li maslahatin diniyatin amla in ba a ba su ba a maimakon za su duba su gani tayu akwai wani dalili na addini wata maslaha ta addini da ake so a cimma shi yasa ba a ba su ba to ba sa za su saurari wannan su dai kawai abin da suka sani a miƙa musu in dai za a miƙa musu ko menene ma zai faru a baya ba ruwansu wala wannan ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله ورسوله حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون wanda wannan da a ce munafikan nan zaru ma ata humullahu wa rasuluhu sun yadda da abinda Allah ya ba su sun yadda abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su min al-ganaimi na daga ganima wa nahwiha da abinda ya kama da ita wa in kana qalilan duk kankantarsa yanda aka dauka aka ba su su hakura su yadda da shi wa qalu su ce hasbunallahu mu Allah ya isan mana wanda duk aka bar shi da Allah sai Allah ya isa masa eh a raba bawa da Allah ai shine e babba asara sayuti na Allah su ce ai mun sun tabbatar ba makawa Allah zai ba su min farlihi daga baiwarsa rizqi halwasi arzikinsa mai yalwa min ganimatin uhura daga wata ganima warasu manzo zai ba su fa yi wakilu lana ma fatana ya cika bana abinda ba mu samu a baya ba inna ilallahi rajiman sai su kam hakika masu kwaɗayi ne zuwa ga Allah ila lira zuwa ga yaddarsa wa ila sawabihi da ladansa la ila gana'imi wal ahmali ba duban mu ganimar yaƙi ko dukiya ba wa jawabu law mahzuf jawabu law din an shafi ai lakana hayra da haka din ya zama alheri an faɗa ko a faɗi da cewa akan shafe jawabin lauko ko ba faɗa ba to sun ma bayyana masarifar sadaka sannan ubangi sana wata ala bayyana wuraren da ake sarrafa zakka mai kawai da ya ce
والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وفي السبيل فضيلة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات wato aka fara da ƙasar ba wanda ya cancanci zakka in ba wa'annan da za a faɗa ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisi ingantacce kun ga wayanda ake ba zakka Allah ne da kansa ya faɗa bai ba da damar ma faɗar su ga wani annabi ba shi da kansa ya jibinci faɗar su shi yasa in ka san kana ɗaya daga cikinsu ka karbi zakka shikenan yayi daidai amma in ka san kai baka ɗaya daga cikin su kace kuma zaka karbi zakka ai ko zaka nema a baka zakka ai an yi ba daidai ba ai zakatu inna ma tana zuwa ne dan hasaru dan hasaru nan hasarun kasarin ko wanne ne na kasru mausufin ala sifatin ne ko ko sifatin ala mausufin siffar ce aka yi kasarinta ga mausufin ko siffar ita ce ba da zakka ko yi damar karɓar zakka aka yi ga mausufi su ne wa'annan da za a faɗa ba wanda yake da wannan damar in ba su wa'annan ba su kaɗai ne suke da wannan damar lilhasari ya lalaksaru na inna ma ko walaka zaba shari'u annama zakka wanda ake ba lilfukara almajirai lamun nan na lilfukara sai aka samu sabani tsakanin malamai lamun na ihtisasi ne ko na mulki shafiyawa suka ce ai na mulki ne kamar wa'annan su suka mallake ta shi yasa kenan tunda an ce mulkin su ne kuwa kowa sai an bashi a ciki kenan shi yasa wajen su suka ce dole ne a gama a sunafin daga baya suka ce to ai wani lokacin tayo a ce gama sinafin zai wuya to amma akalla a ba sinfi uku in ba a ba sinfi uku ba ba a ba da zakka ba da za a ɗauka a ba da zakkar ga sinfi ɗaya kamar a ba gaba ɗaya ga almajirai ko ga miskinai ko ba a gaba sa yake zakka to bai yi ba amma akalla a ba sinfi uku a ba wayannan a ba wayannan a ba wayannan malikawa ko da hanafiyawa suka ce a lamin na ihtisasi ne ta keɓanta ne da su amma ba a ce wai mulkin su ba shi yasa an an ba kowa a ciki ko sun fiɗe tak aka ba to ya wadata amma illa iyaka suka ce wani diba ta amimul asnafi an so idan za a samu dukkan sunfofin to ya zama kowanne a ciki an samu abin da aka bashi amma ko da za a bayar ga sinti daya ai yayi zakallin fukara shi yasa wannan wato ijmalin akan ma'ana harafi ne ma'ana harafi shi ya kawo wannan bambancin fahimta tsakanin malamai shi yasa cikin dalilan nan da ake samun sabani da suke kawo a samu sabani tsakanin malamai wannan ya koma ga wanne kenan أسباب خلف العلماء ثمانية من هالقراءات وأتت لدرية والشك في الحديث ثم جعله والعلف في معنى نصوص مثله ثم اشتراك اللفظ أو تعارض بين الأدلة لأمر يعرض والعلف في قواعد الأصول وعدم النص لدى الفحول توني يا كوما كوني يا كوما كاشتراكي كو اشتراك اللفظ أبناء بياركي نمكو نورو من هالقراءات وأتت لدرية والشك في الحديث ثم جهله والحلف في معنى النصوص مثله ثم اشتراك اللفظ النبي يقوم نبي يرد الذين لهم ما يأكلون هم لون صنع أبن الناس ولكن لا يكفيهم لأي شعاني مالك واسكة فقير shine wanda bai samu abincin shekara ba a yanzu bai da abincin shekara ko yana da miliyan nawa a gaba amma ya zama ba za su ishe shi shekara ba to ya cancanci a bashi zakka ke yasa ta nan kenan ta iya zama mutum a ce zakka ta waje ba kansa amma kuma shi kansa ya iya karɓar zakkar kuma ya bayar kuma ya karɓa ya zama zai bayar kenan zai karɓa wannan shine fahimtar malikawa a nan wal masaki ne sai kuma miskinai mallashe alahu wanda ba su da komai ko a hujji min alfukara miskini shine wanda gaba ɗaya ma bai da komai ko abincin yau ya gagare shi sun fi bukata kenan daga fukara wato wannan shine fassarar malikawa su ko shafi'awa sai suka jirkita suka ce ai miskini shine wanda yake da abin da ba zai ishe shi ba sai daga Allah ya ce ba wa amr safi amma safina ta fakanan lima sakina wanda yake da jirgin ruwa a ce bai da bai da komai to bisharri an ya kuna kullum min hurra sharaɗi kowanne daga cikin fagerin ko miskinin ya ce ya cika sharuɗa uku na farko ya zama da ba a bayarwa ga fagere bawa ko miskini bawa musulman musulmi ba kafire ba ba a ba ba ga fakiri kafire ko miskini kafire gaira hashimi sannan kuma kada ya zamo ba hashimi wajen malikawa suka ce banu hashimin kadai a su ko shafiyawa suka ce habbanul muddalibi in shi yasa kenan a ce ko da yaro ne a ba shi daga zakka in akwai bukata haka nan mace ma a ba ta kaga sharuɗan bayarwa ba a sa mazakuta ba ba a sa balaga ba cewa aka yi horon musulman gair hashimi wal'amilin alaiha na uku daga nau'o'in da suka cancanci zakka su ne masu aikin zakkar masu aiki akan zakkar ala sadaka masu aiki bisa zakkar min jari da gwanda yake zuwa ya tara daga masu dukiyoyi wa kasimin da kuma mai rubuta mai rabawa ga wanda za a rabawa wa katimin da wanda yake rubutawa wa hashirin da mai tarawa wato wanda in wancan jadin mai karbowa ya karbo za a kawo masa walahun kadur ta abin za a ba su gwargwadon wahalar bishar da an ya kunar amilu alimin da hukumiya amma fa sharadi mai aikin zakar ya zamo ya san hukuncin zakar ya san hukuncin zakar wa man turfa'u lahu ya san wa za a ba zakka wa man tu'hazu minhu daga waye za a karbi zakka wa qadaru ma yu'hazu ya san gwargwadon yanda za a karba li Allah ya huza gaira haƙƙi dan kai ya karbo wanda zakka daga wanda zakka ba ta wajaba a kansa ba aw yurayyi a haƙƙa kada ya tozarta haƙƙi kuma wanda zakka ta wajaba a kansa a ce miliyan ce ya karbo dubu ɗari biyar kaga ya tozarta haƙi aw yamna'a mustahiqan ko ya hana wanda ya cancanta dan ya cancanta a bashi daga zakka ya hana shi malikawa suka ce su al'amiluna alaiha su da su ake farawa ma wa huwa mubaddau da shi ma ake fara sallama shi za a fara sallama dan ba sallame shi bai bar aikin kuma tayo a rasa ma wanzai ya za aka ce to shi a fara ba kuma suka ce idan shi mai yin fakiri ne to sai ya karba da fuska biyu wa a hazal fakiru biyu wasu fayi yadda shi wadila ke faɗa a motarsa wanda yake fakiri sai ya karba da sunan amili ya karba kuma da sunan fakiri a nan malamai suka ce yana cikin gurare hudu ko biyar da za a ce aya ta ƙur'ani ta yi tasisin hadisi saboda hadisi ya zo za ta hillu sadaka to ligani sadaka ba ta halatta ga wanda yake mawadaci a shi kowane mawadaci ba a ba shi ba tunda an nikira tufi sai yakin nafi tufi duk da amima to amma nan aka ce a banda mai aikin zakka in ya fi kowa kuɗi a ƙasarsu amma kuma ya kyale magana kudin tasa nasa ya za aikin zakar to sai a bashi sai a bashi saboda ai ya nuna kishin addini ne in ba dan kishin addini ba ba sai za a ririta kudin sa ba kudi ko ya ba da suke so irin a za a ririta su wanda kudin ya sa a gaba kaga ba zai iya yin komai ba sai ga sai ya ririta su ko ba za ya ririta su to walmuwallafati qulubuhum yanda can yake faɗa a cikin manzumatu tafsir ko wa azza lam yujad siwa arba'ati ka ayatul aswati aw kal jazati was salawati hafizu alaiha wal amilina rummaha ilaiha hadisu ma ubina fi ulaha hussa wa ayran hassa ma talaha da kaulihi umirtu an uqatila man lam yakul lima ataitu qabila wa hasatil baqiyatu nahaya ani إلا الصلاة والزكاة للغني والمولفة قلوبهم wanda ya cancanta a bashi daga zakka kafiran da ake kokari a taro zukatansu ga musulunci liflimu dan su musulunta ana ganin an basu daga zakkar wannan zai sauƙaƙa musu su yadda su musulunta in kauyen zannu fi islami bizalika idan zato ya karfafa a cikin za su musulunta da wannan a malikawa sai aka samu sabani na bagadada ko na iraq suna ganin cewa nasibul muwallafat ya gama faduwa wanda wannan fahimta ta su ta dace da yadda aka ruwaito daga sayyidina umar radiyallahu ta'ala a amma na misira da na magarib suke ganin yana nan shi yasa mai askari shi da yake na bagadada ne yake cewa wasa kada nasibul mu'allafa shi qulubu tunda shi na bagadada ne muta- mutanen iraq ne mai motasar ko yake cewa wani sibuhun baki gaban su yana nan malamai suke cewa to irin wannan so da yawa ai waje ne ma yake kawo yake kara kawo sabawar fahimta misira tunda take ba ta taba amincewa daga kawo mata hari ba saboda a bakin ruwa take a gefe take shi yasa waje ne da shekaru dubbai da suka wuce ana yawan kawo hari iraq kuwa sai a daɗe ba a jima wani ya kawo hari ba tunda waje ne wanda yake kamar a tsakiya kai masa hari yana da yar wuya fiye da kawo hari daga misira kawo hari ga misira ya fi sauki ya to ta yi wannan ne yasa su mutanen misira suna ganin cewa ya za a yi nema a rabu da kafiran su musulunta yasa suke ganin to ai a ci gaba da basu daga zakka ko su ko na iraq da yake suna ganin yaushe ma har kafiran za su zo musu suka ce masa kada nasibul mu'allafati qulubu wa sirri qari haka nan masarrafa zakka yan bayi bi an tufta a biha a sai bayi da zakka wata utaka a yan tata wa wala uha lil muslimina bawan duk da aka siya da kudin zakka aka yanta to walicinsa ba na wanda ya fidda zakkar bane na musulmi ne wal gharimina haka nan kuma wa'anda ake bi bashi ahli daini wanda ake bi bashi inistadanu li anfusihim in fa sun yi bashin ne dan kansu ba wanda ya ciwo bashi dan ya baiwa matarsa kuɗi ta je ta yi shokin a wata kafa ba a zuwa nan wai ba ba ya yi dan bukata ba ne wannan ake a bashi daga zakka sai gari ma sai ta zama ba dan saban Allah ba walaysa lahum wafa'u ba su kuma da abin da za su biya au li islahi zatil bayn ko kuma ya zama sun yi bashin ne don su gyara tsakanin al'umma in a ɗau ma bi aidehim idan sun ba da abin da yake hannayensu min ainin daga kudi wa farli gairi da abin da duk ya fi ƙarfin bukatar su na wani kudin to ya zama duk da haka dai ba zai biya ba shi ba to sannan ne a ce a ba su daga zakka wa fi sabilillah haka na masarrafar zakka wato taimakawa addinin Allah ai alqaimin fi jihad na alkawa suka ce asabilullahi aljihad yaki kadai sai yasa ba masarrafar zakka bane a ce a gina masallaci ko a yi hanya sai dai hanya ta zuwa yaki ce amma ba masarrafar zakka ba ce a ce a yi hanya ko a gina rijiya ko a yi wani abu aljihad a wajen su malikawa min mallafai alam daga wanda ba su da fai'i ba su da wani abu a baitul mali walau aganiya ko da mawadata ne wa fi alatil harbi haka nan masarrafar zakka wajen siyan kayan yayi makamai wal qura'i da dabbobin da za a je yakin a kansu wa ibn sabil sannan masarrafar zakka da takwas shine matafi almunqadi amali wanda yake yayinke daga dukiyarsa yana bukatar abin da zai kai shi kasar su to a bashi daga zakka don ya koma fa in kana ganiyan fi balade ko da a garin sa ya fi kowa kudi ko da mawadaci ne a garin sa sarirata wannan tsari ne abin tsarawa min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne wannan tsarin ba wani ba masdar mu'akkid nazari ne wanda yake yazo ya karfafa limadan lat alaihi alayatu ga abinda ayar ta shirar akan sa shi yasa kenan dole a shafi amilin sa ko ومنهم ما يدعونه مؤكدا لنفسه او غيره فالمبتدا نحو له علي الف عرفا والثاني كمني انت حقا صرفا لان معناه انما الصدقات دوم معناه انما الصدقات للمذكورين wato zakka ga wayannan da aka ambata annallaha fararaha lahum farirata shine cewa Allah ya tsara ta ya yanka ta gare su yankawa yankawa ce min Allah daga Allah ba wanda yake da dama ya ce zai musanya ko zai gyara wallahu alim ubangiji masani ne hakim wani ya alamu mawari al istiqaqi ya san guraren cancantar zakka falizalika sarar sadaqati fil asnafis samaniya wannan ne yasa Allah subhanahu wata'ala ya iyakance zakka a dangogin nan guda takwas fala jun sarfu ya zige da haulai ba daidai ba ne a ce za a ba da zakka ga wani wa'annan wai jun sarfu ya ila sinfin wai ya halatta a ba da ita ga nau'i ɗaya tak sinfi ɗaya wajen malikawa da hanafiyawa kenan banda wajen shafiyawa wata kusan malakar da ijtihadi ana raba ta yanda aka ga ya dace aka yi gwargwadon ijtihadi wa biya sabul haja gwargwadon bukata wayun dabu limutawalli tafriqatiha imaman aw malikan isarul mubtadi ala ghairi an so ga wanda zai jibinci raba zakka daidai sarki ne ko mai aiki ne da sunan sarki ko hukuma ce ko masu aiki ne da sauran hukuma ko ko shi kansa mai dukiyan ne to ya fifita mabukaci bisa waninsa wayan dabulin malikin istina ba mamallakin dukiya da zai fitar da zakka an fi son a maimakon ya raba zakkar da kansa ya wakilci wakat ya jibu wakat ta a iya cewa ya jibin amma ya cewa gatta jibu yadda biyu wata sarshi ya kawo gatta jibu ko da ta amma dai da yamma dai ya yi ba ke ba lallai gyara ba ne tarihin a nan ba wajibi ba ne tun da ba mufimin za ta hirin ba ta yi mayarwar sa wani ɗin ya zamo wajibi lil jahali idan ya zamo shi ɗin nan bai san suwaye suka cancanta a basu zakka ba ko bai san halayen mutane ba yana da karancin gogayya da jama'a shi yasa ba zai iya bambance waye fakiri waye ba fakiri ba awa haufin riya ko kuma ya zama yana jin tsoron riya idan shi da kansa ne ya baya wata jibini ya tuha inda al wajibi ne yayin fidda zakka ainiya dole ne a niyya yayin da za a fita zakka wa tafrikatu ha bi wurin rujubi wajibi ne a raba ta inda ta waje ba falatun qaru ba daidai bane a dauka daga wani waje a kai wani waje illa li a adama sai fa in ya zamo a wani waje an samu mabukata mafiya talauci fiye da talakawan inda zakkar ta waje ba to a iya dauka a kai musu ba'ad da i'da'i ahalil baladi bayan an ba ma'abuta garin su 'yan garin sai a ba su ko kaka sai a ɗebi mafi yawa a kai can inda mafi yawon bukatar suka fi kuma aka ce sai an kashe kuɗi don a kai musu to sai a kashe daga baitul mali daga baitul mali za a ɗauka ba wai daga kuɗin zakar za a ɗauka ba eh ba wai daga kuɗin zakar za a ce a ɗauka don a biya kai musu din da za a yi ba kuma aka ce wa qaddimat litasila indal hauli inda yake tafiya za a yi da ita kamar a dacan wanda tafiya ya kaɗan sai ta ɗau shekara watanni ai sai ta sai a gabatar da ita yadda zai zamo shekarar na cika lokacin raba zakka shi ma wanda aka ba zakka ya kai can ya kai daga nan za a san cewa ba daidai bane so dawa yadda wasu suke na su ringa jinkirta zakka suna ganin ba komai ba inda ma wani gari za a kai a raba don dalili ya nuna a hakan amma aka ce to a maza a bada ita kafin shekarar ta cika don ya zama shekarar tana cika ta kai inda za a raba din kalam na hajjiri ya to wa in nuke liduni alil baladi idan an cire ta ga wayanda ba su kai yawan ba su kai mutanen gari wato liduni alil baladi fil ijadi ga wanda suke ba su kai mutanen inda ta waje ba a wajen bukata mutanen da suke inda zakar ta waje ba sun fi bukata fiye da inda aka ɗau zakar aka kai to lam tujzi ba ta wadatar ba qala ibn habib ibn habib yace abdul malik ibn habib يجب على الإمام أن يأمر السعاة بتفريجها في الموارد التي وجبت فيها واجبين سركي كوجا غور مسلمين ya umarci masu tara zaka da cewa lalle su tabbatar sun raba ta a duk gurin da ta waje ba wala yuhmalu shay'un min ha'ila al-iman ba daidai bane ya ce su je su karbo su kawo masa shi zai sanya zai a haba in aka haka ai an yi ba daidai ba ba dan haka aka shar'anta zakar ba sannan kuma akwai maganganu da yawa dai akan raba zakar wanda insha Allah za a samu zaman da za a yi zamo akan bayanin wasu hukunce-hukunce da suka shafi wannan ko yanda a baya ma akwai zaman da muka taɓa irin haka yan shekaru da suka huce to da Allah a maimaita irin wannan sannan dangane da me za a baya shi wanda za ka ba daga zakka duk yawan abin da ka ba shi matuƙar bai kai abin da yake kashewa na shekara ba ya yi daidai ne daidai ne idan ya zama shi tsarin rayuwarsa yadda yake ai miliyan ishirin sai ya gabayanta a shekara idan ka ɗau miliyan sha biyar ka ba shi a matsayin ka ba shi zarka daidai ne shi yasa ko da ya fi nisabi shi yasa a iya ba ɗaya daga wanda za a baiwa zakka abin da yake ma ya haura nisabi haka daidai ne amma sharaɗin kada ya kai bukatarsa ta shekara ya ma shi bukatarsa ta wata goma sha ɗaya an yi daidai ko wata goma sha ɗaya da sati biyu amma dai kai ya cika shekara tun in ya cika shekara ai ya kuma zama bai cancanci zakar ba ya fita daga sunan fakira tunda an ce wanda yake fakirin shine wanda bai da abin da zai ishe shi shekara guda to alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا